بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna daren juma'a ne daren 24 ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443 daidai wanda ya daidai da 30 ga watan uku ga watan tara shekara ta 2021 wannan kuma shine kasa na 433 daidai cikin jerin ke karatuka da ake gabatarwa daga cikin wani littafi albarka littafin imam muslim ibn hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine kaɗai zama lafiya ga musulmi muna kwan Allah maɗaukakin sarki azata mu karatun hadisan manzansa da amfana da su duniya da kiyama ana jin da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadith salafiya wanda ke number 4 madarka cirar gaskiya le auzaria kaduna state nigeria darul hadith makanta ce da albani gina a wannan gari don cimma manufan da awasa da kira da ke zuwa ga tafarkin magabata na gari kafin ci gaba na fata da Allah duk fankar da ta ba dole bace a kashe mata zan ƙara suna damu ga ƙara wani ga abin nan sannan malam muhammad da Allah muna roƙonka malam muhammad in akwai wani aiki da ba shi wannan ƙarar ba a yi shi a dakatar da wannan ba za mu fasa karatu ba gaske to shi kenan sai a haƙura sai mun gama karatun allah samu dace idan ba manta ba muna cikin babu aukati salatul khams babin da ke bayanin lokutan salloli guda biyar salloli guda biyar mun karatu sosai na hadisai da yawa duk da ba a gama ba mun zo inda malaika wani wata magana daga wani malami na musulunci wani tabi ya haya ibn abi kathirin inda yake cewa la yusaddawu ilmu bi rahatil jismi ba a samun ilimi da sanyin jiki wa'ancan malamu wacce fanka ba abin suke sai kara kawai suke samun da wancan kakkashe su waccan da wancan to muna nan ne sai malam mai sharhi muhammad ibn ali adab ethiopi ya ƙara kawo wasu baitittuka wanda suke ƙarfafa maganar shi imam muslim ko kuma malam yahaya ibn kabiya yahaya ibn abi kafire to muna katin ne lokaci kware mana mun kwana baiti da malaki ta turidina idrakal ma'ali rakhisatan wala budda man wala budda duna shahadi min ibrin nahali mun kanta wannan yau za mu tani ci malam wa qala akhar ya kawo maganar wani cikin magabata ne cewa da babta للمجد والساقون قد بلغوا حد النفوس وألقوا دونه الأزرى وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من وافى ومن صبر ولا لا تحسب المجد تمر أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر yake cewa da babta lil majidi ya kai dan waka taka ka tafi addabu shi ne tafiya na ƙananan dabbobi kana tafiya lil majidi kana son majidi shine daraja da kima da valu amma sai kana tadbib tafiya sannan hankali ta sanyin jiki tana da sauƙin jiki wasa'una su kuma da suke gaggawa suke shine asai shine aiki da gaggawa qad balagu haddan nufusi sun kai kwalkwalwa wajen wahalar da rayukansu wa alƙaununahul uzra har suka cire kwarjallansu saboda samun wannan daraja din a lokacin da kai kuma kana mene kana kana tafiyar mahauniya wani kuma ya zura a guje ya wahala ya ɗaure ɗan mararsa ya zage dantse amma kai kana nan gefe kana tafiya kuma kai ma abin da suke nema shi kake nema sai malake cewa kaba dulmajada su wani asa'una ɗin sun fito na fito da wato daraja da ake nema hatta malla aktharuhum hakan ma har sai da mafi yawansu suka gundura wajen ƙoƙarin samun abin duk da wancan ƙoƙarin amma sun gundura suka haƙura ba su kai inda ake so ba gaba ɗaya wa'ana kalmaje da man wafa wa man sabar amma wanda suka haƙura waɗanda suka cika suka yi abin da ya kamata a ƙarshe sun rungumi daraja sun tayi da wannan daraja da balu ɗin a cikin a wajen Allah maɗaukakin sarki sannan da kuma saucin al'umma mutane sai ba da ce to la ta samil majida tamran an ta'akilu dan wakar ka dauka wai daraja wanda biro ne kawai a gefen hannunka zaka dauka ka jefa a baka kawai kanka taba dauka haka ne lan tablugal majida ba za ka taba kaiwa wajen daraja inda take ba hatta talaqa sabira sai ka sha madaci sai ka ji ba dadi ina fatan fahimta so wannan muhammad al'adam ya kawo wannan baituka ne dai ya karfafa waccan maganar cewa fa shi ilimi daraja ce ba a samun shi kuma albisa kana wato ilimi daraja shi jama'a ibn hazm yake cewa darajar ilimi ta kai ga ko mara shi in aka ce bai da shi sai an yi fada da shi haka ne ko baka ba duk jahilci mutum kace jahili to menene kai mai kenan siffar shi jahilin fa amma kace da shi jahili kuma sai ya zama fada ya ita kalmar ta zama zagi ga me shi tashi ce kan mutum na ce da kai mutum fada me zaka dace kai mutum ne ko saboda ba na kasa ciki amma aka ce da kai jahili kuma kai jahili sai an yi fada da kai to wannan kawai shi ka gane darajar mai ne da munin jahilci shi kuma matsayin ilimi wanda bai da shi aka siffanta shi sai ga ya samu kamala ji daɗi haka ne kuma haka ba in ka samu jarka ce algafa ta mali sai ka yana jin daɗi yana ganin ka daraja shi ibn azur ke to wannan kawai ya isa nuna maka mene kima da daraja ta ilimi ina fatan fahimta malamai suna kawo sharhin ayoyi suna fidda fa'idoji da yawa akan ayat da Allah ke cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wa ulul ilmi wa malaikati ko wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illa huwa rahmanur rahim ko yawa Allah ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa Allah madaukakin sarki da kanshi ya shaida cewa ba abun bauta bisa cancanta sai shi Allah din sai Allah ce mene wal malaikatu mala'iku su ma sun wannan shaida din sai Allah ce wa ulul ilmi da masu ilimi su ma sun wannan shaida din qa'iman bil qist Allah tsaye ke da adalci dare da rana to wani suka ce nan in ka tsaya kana fidda fa'idojin ilmi a nan kawai ya isa ina fatan fahimta ka duba da Allah gwaba shaidarsa da ta mala'iku sai bai sa shaida kowa ba sai malamai zuba a cikin shaidar ta, ta uku wannan kawai ishe ilimi daraja ya ishi ma'abota ilimi daraja a ce Allah ya sa shi a cikin lissafin jirgin masu shaida sannan kuma ka ce ka duba akan me ake shaida din akan abu mafi daraja shine la ilaha illallah ina fatan fahimta to da dai sauran fa'idoji akalla ibn kam ya da fa'ida ta fi guda takwas ƙarƙashin wannan aya din ina fatan fahimta ilimi Allah siffanta shi ya ce hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun shin waɗanda ke da sani za su yi ne ba su sani ba masu ilimi su ne da wanda ba su da ilimi sai Allah baka ka bada amsa shine amsa kowa san duk magana ita ce mene lai sound ba ta zama daidai ba ina fatan fahimta to ayi qur'ani ga sunan da suke kwade ta da mene ilimi bancin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da annabi yake cewa wato bambancin tsakanin malami da wanda ba malami bane amma yana yawan bauta wa Allah kamar bambancin sama da ƙasa kamar bambancin ni da na ƙarshen cikinku haka ta zaka tsakanin malami da mutumin da yake bauta wa Allah to ina kuma tsakanin malami da wanda ba bauta yake ba ruba bambanci da ke ci haka annabi sake faɗa hadisin gantacce annabi ke cewa shi malami wanda yake kantar da alkhairi komai na duniya na mashi addu'a alkhairi annabi ya ce hatta alhitanu fil ma aw fil bahr hatta kifi da ke cikin teku la yusalli alal alim yana salati yana addu'a alkhairi ga mene ga malami kifi da ke ruwa komai na mai alkhairi annabi yake cewa manyan mutane a nan a wajen mutane su ne malamai to a can san wajen Allah ma su ne manyan mutane ba mai ƙatar rawani ba ba mai high position ba ba wannan abuwan ba ina fatan fahimta mabi da shi shine a falala shine ɗalibin ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ɗalibin ilimi duk san da ya zo ɗaya mai ilimi shi ma malaku suna zubshin faɗa mai fuka-fukansu ya zauna sannan malaku za su rirriɓe suna masa addu'a cewa Allah zo alkhairi Allah maku albarka Allah sauka maku da natsuwa ɗalibin ilimi kenan ina fatan fahimta ɗalibin ilimi za Allah kan wasiya cewa an gansu su ma a martaba su a girmama su ɗalibin ilimi so da ba lacca zabi akan matsalar ba ko wani abin nan amma don ku gane kimar abin da malam ke faɗa shine ita duniya annabi kamar da hadisin tirmidhi hadisi ingantacce annabi ke cewa ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha Allah bi annabi ce duniya tsiran naci abinda yake kinta ma tsiran ne ne illa zikrullah sai dai ambatan Allah kawai wa ma walahu da abinda yake da alaka da ambatan Allah ina ma mutane suna fahimta wannan lamari ko ba an fahimta annabi ya ce tsinan ce sai dai abin da ya zama ambatan Allah da abin da yake da alaka da mene da ambatan Allah sai ce wa aliman wa muta'alliman da malami da dalibi to wannan su ne suka fita daga cikin cycle na tsinuwa din ina fatan fahimta kuma nassin hadisi annabi ya ce dalabul ilm faridatun ala kulli muslim neman ilimi farilla ne akan dukkan musulmi to yakan musulmi ka zama ba ma neman ilimi kai baka zama malami ba ko baka zama dalibin ilimi ba what are you doing me kake a rayuwarka me purpose na rayuwa da ka tasa a gaba me purpose me kake targeting a rayuwa jama'a kuna fahimta me kake targeting a rayuwa wani fatiran shi gaba ɗaya ya kare gina gida ne kawai duka tunanin shi na kwana ina tashi ina shi kawai shi magana gida ce kawai tunanin shi wani tunanin shi kawai shi ne gama digirin shi da farko wani na uku wani promotion din shi kawai shi ne matsalarsa wani kujera wani kawai ke sosai ga wani gaba ɗaya harka Allah gaba ɗaya ba ta a cikin lissafinsa abin da yake yi kawai shi ma dan ya gada musulunci ne kawai an kira sallah fun fufi je buga na ka ce jama'a ku ba minti biyar sai ga kamar an ɗaure shi minti biyar a mai nasiha sai gama an ɗaure shi ba manufa a rayuwa a bayan mun karanta wani cikin malamai gabata ke cewa da sun rayu a zamanin da ya zama mutane sauran lokacinsu ne suke ba duniya ya ce to yanzu muna rayuwa a rayuwar da ake a fa zaman tabi fa ya ce yanzu muna rayuwa a rayuwar da kuma yake sauran lokaci ne mutane suke ba lahira kun gane maganar a da mutane rarar sai mutum ya gama cin kasuwar lahira ne sai a duba kasuwar duniya to yanzu kuma an kama sai an gama cin kasuwar duniya ne sannan a koma cin kasuwar lahira da da wana fata kun fahimci wani abu so abinda muke cewa wa'annan shi tun da kun ji in mutum kun fahimci da kyau ƙimar ilimi a shari'ar musulunci kun fahimta an fahimci da kyau darajar malami da ɗalibi a cikin addinin musulunci to ba za ka yi mamaki irin wanda magar da malai faɗa ba cewa lalle ilalla kuma wani abin sai an sha wuya dukkan mun yadda sai mun sha wuya za mu samu wasu abubuwa da duniya ko to haka ilimi sai an sha wuya za a samu ka'idan zan kaje makaranta malamin ka lecturer kai ce maka idiot stupid kai shiru ka ce thank you sama ko ko ko akwai wanda ya je makaranta sai lecturer ce mai stupid you are not serious zai ce sa you are stupid yau haka me zai ce ko faɗa gaskiya zai ce thank you sako ta haure wa gadar to ko kuma ce sorry sako ba haka ba ya daɗa shi wannan ƙasƙancin saboda mene yana jiran wata kwalin takarda wadda zai ci gaje ta ko ba zai ci ba ma babu tabbaci haka ne ko ba haka ba amma ilimin addini ba haka yake ba daga lokacin da ka ɗau littafi da abin zuwa makaranta daga lokacin ka faci nasara da za ka mutu a wannan mota ta kaɗe ka kwaɗa za a tada kai da littafan ka zan kiyama ka je wajen Allah maɗaukakin sarki a matsayin ɗalibin ilimi za ka je da wannan niyyar za ka tashi na fatan fahimta sannan duk taku daraja za ka samu kana zuwa mala'iku suna maka addu'a ina fatan fahimta wani abu to duk sanda ka fara neman ilimin addinin musulunci daga lokacin kai ka ci riba amma fa kai ilimin boko ko ilimin sana ba fa sai ba da gaida ka ci riba karatun ba fa sai fa in ka samu wani aiki ko ka samu wani abu ko kuma wani aiki shi ya zo kai tanda zaka ci riba shi ina fata an fahimci wani abu amma saboda karancin fahimta da karancin tunani da ya mutane yawa sai ga ba iya kallon wannan value ilimin addini din yadda ya kamata ba ma iya bashi matsayin shi wa ma qadarul ilma haqqa qadarihi kenan ba kimanta ilimin addini yadda ya kamata shi sa ba wanda ya dai dauki kaskanci a ciki ba wanda zai da ya kashe kuɗi a ciki ba wanda zai da kaza a ciki gashi kuma da wannan kima da muke ji ana faɗa ba wanda zai wahala a kai ya hana da shi bacci ina fatan fahimta to imam muslim annan yake ya kawo wannan wannan asali ne na yahya ibn abi kathir da ya ga maka wa'ancan hadisai da ya kawo na abdullahi dan amr dan as idan da za a ce za mu bi ɗaya bayan ɗaya mu feɗe su za ga abin da musulmi ke faɗa wani wayan kakka ga yana ta kawo ranka ji kamar yana ta maimaita hadisi ɗaya ba maimaita maka yake ba kai ne kake ji kamar maimaitawa amma kowace riwaya tana ɗauke da wani ilimi ne da waccan ba ta da shi yana ta haɗa maka matsalolin ne ɗaya bayan ɗaya misali matsala mu ɗauki matsalar sallar asuba a wata riwaya ya kawo cewa mene lokacin sallar asuba shine lokacin da alfajiri ke to ina fatan fahimta to kaga wannan ta tsaya na wajen bata abin da bauta ne ka kuma sai ce lokacin sallar asuba matukar rana bata fito ba to kaga ya ƙara hada maka ilimi kenan ba wancan lokacin kawai ne ba a ashe lokaci yana karuwa har lokacin da rana ta fito ina fatan fahimta wata kuma yake cewa irin iskirar mana ka duka kalmomin in kun je kun kalle su kan kwafa ya ganowa dan za su shi mana akalla kasa din muka ci za mu koma ka wani abun haka har hadar wayoyin ya fitan maka da cikakken skeleton lokacin sallah da wannan hadisi bara da na abla dan amr dan as shine musu yake su maka isharar cewa ba fa ka kunye ba sai da ya sha wahala wajen hada wani abubuwa din ba ya faɗa kuma dan alfari bane dan kai ma ka tashi kai ne da wannan fata mun fahimci wannan abu don haka yi wa musulmi ɗalibai ilimi ‘yan uwana shi ne kada mu ɗauka ilimin za a same shi da wasai ba kuma rana ɗaya ake samu ba sai an haƙura kuma ka sani sanda kake neman ilimi ba dole fa ka zama irin malin jafar ba ba dole ka zama malin albani ba ba dole ka zama bin bas ko kuma zama wani malami da kake gani kimar shi a garinku ba ba dole ka zama haka ba amma ya fi kalfahar ya ishe ka alfahari ya ishe ka jin daɗi ya ishe ka guziri zuwa ga Allah ka ce ka shiga cikin layin ɗaliban ilimi ya ishe ka alfahari wannan ina ba ta kwanci wani abu ɗayan zuwan din da kai ka ce sai ya zama malami ba zai zama lokaci ya ƙure ko kuma yana cikin gane shi amma ƙwarar shi ba mai ɗaukan wannan ba ne shi kuma akwai baiwa da Allah ya masa yana cikin katin sai ji ga tashi baiwa da shiga aljanna ina ba ta kwanci wani abu to ya ishe ka alfahari ka mutu akan abin da shi ne malam nasiruddin albani ke cewa ai kaiwa ƙarshen hanya sai wanda Allah ga dama amma abin alfahari shine ka mutu akan hanya abin da ake nema kenan ka mutu akan hanya mai ne neman ilimi din na fatan fahimta wani abu ni dai jama'a a duniya da lahira ban san wani abu da ya fi alkhairi ban san wani abu da ya fi neman ilimi alkhairi ba amma kai ma ka je ka auna ƙwaƙwalwa ka gani ban san abin da bisa alkhairi ba ba wani abu da za ka samu a duniya da ya kai mene da ya kai ilimi wanda za ka yi fraud da shi ka ji daɗi ko kamar ilimin addini kuma ku ji duk wannan maganar ilimi da muke fa muna maganar ilimin ƙalan lahu ilimin shari'a ke magana fa saboda duniya ta yi ta gigice wani ma ba mamaki duk wannan karatun da muke yi ya ɗauka ya ɗauka kan ilimin boko da ake magana saboda an kusa juda mu ka zo kana faɗin falalar ilimi mutane sai su ɗauka kana faɗin falalar ilimin boko ne saboda idan ka je ana wa'azi za ga ana cewa eh Allah ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq za ga dan ce read mathematics bismi rabbikal ladhi khalaq read english bismi ladhi khalaq sai ɗauka wayannan abubuwan ake nufi no ana nufin qala Allah qala rasuluhu addinin da yake ana ilimin addini ake magana duk wata falala ta ilimi da za ka ji a ƙur'ani ko falala ta hadi ko da a cikin sunan manzon Allah to tana magana falala ne da daraja na ilimin addinin musulunci haka Muhammad ibn Salih Uthaymeen ya faɗa cikin littafinsa Kitabul Ilm haka nan a Sheikh Fauzan Fauzani ishara a gare shi ya fito karama yi bayani a cikin littafinsa Al-Bayanu li ba'd al-akhta'i ba'd al-kuttabi mujalladi guda biyu ne kusan duk malamai suna jawo haka ibn albarri a cikin tafinsa jami bayan ilmi fadlihi da dai sauran malamai kun fahimci wani abu so wa'annan falalolin kake ji ana ta karantawa ana sai ana zubo su suna maka magana falalin ilimin shari'a ne ina fatan fahimta da haka ya mu iyaye ina kira gare mu iyaye mu ba ilimin addinin musulunci muhimmanci mu ba shi kimar da ya kamata mu ba shi mu ba shi kimar da ya kamata mu ba shi sai mu ci riba 'ya'yanmu sai mu ci gajiyarsu amma wallah idan ba ba shi kimar da ya kamace shi ba ba dole ka ci gajiyar ɗanka ba ta iya waye kuɗi ya taimake ka kana raye in watakila kenan in ka rayu haka ga kuɗin na shi kenan in ko ka mutu kafin yi kuɗin shi kenan ka yi bawan bawan amma gara 'ya'ya mata sukan kawo dubu goma dubu ɗari miliyan ɗin sai gashi a iya mu addu'a ko kuma a sa a masallaci kafin ganin miji ɗaya ya kawai cewa baban shi addu'a ko a sa a masallaci saboda baban shi walla da wahala malam ina ga mu kwanar reality din ke da wallahi malam a lokacin kai kana ganin kyama kake afan maka ya mace kana jin kamar an maka na kasu to ta yi wancan ilimi da ka wahal da kanka kan ƴaƴanka na boko da menene ƙarshen ta ci riba watakila kuma ribar ta duniya watakila kuma ba ka ci kawai ba sai sun graduate tsaf ta bulla abuja ta je wajen abokin ta an ce eh kawo takarda an bashi appointment ka mutu kuma ba rar da zai daga ya kosa ma ka gama a wuce da shi ya kuma wajen aikin shi kawai na fatan fahimta amma ba zai kai yadda ka kashe kuɗi akan tarbiyyar ɗanka ilimin boko kashe wannan kuɗin yadda ka ba da lokaci ka ɗauka mashi birr kana sauri kada a kulle gate kai wa ɗanka wannan tarbiya cin addini a shekai rana sai ba zai taɓa yiwa ba kuma jabu ba zai yi wanda muke ɗaukar mota farar cikin gaka wallahi sorry sorry yana kaga mutum na ɓari wai an kulle gate ɗan shi bai samu shiga ba ko kuma yana sauri abin nan a yi ta rikici saboda mene yana kula da tarbiyyar ɗan shi ai makaranta akwai karatu ko karatu ana ta abin nan irin wani wahalar da ita za mu karatun addinin musulunci da mun ci gaji 'ya'yan nan namu ko kun gano wani abu? to misa ba za mu gyara ba kullum muka zo irin wannan karatun na kan ga wasu abuwa kullum kuma na shiga gari sai rana ya sake ɓaci muna jin wasu ciwo mai yawa wasu abuwa da Allah ke haskaka mana a zukata da yawa mutane ba sa kallon abin sai mun ga jin ciwon abin saboda 'ya'yan musulmi duk na musulmi ne za ka je ka tada makarantun da ake ajiye su babu tarbiyya ka je ka gani da ake ba su goyon baya a garin nan mala ka je ka ba su ba yana satin waccan makaranta wacce da waccan ba amma ko je na fita nan haka na ga wata makaranta mutane da irin dai wannan abubuwan dai marasa kyau yadda mutanen ba suke tafakin da motoci ana ta ɗiban yara an tashi daidai lokacin nan wajajen kubanni na ga wannan makarantar in ba ma san da ita ba ana ta roshin akan wani abubuwa saboda mene wa akwai turanci kuma ka samu mamaki ma muka je dubin nan fada yan science academy buge su suke ma ina ba ta fahimta so wallahi abun bakin ciki ne da kake ganin mutane muke lagirai muke rena mene harka addini in an tashi zuwa islamiyya ne kace to ku tashi je ka in ya ce to ya gaji ma an bashi assignment sai assignment da aka bashi na mas sai ya kashe islamiyya wai na abu muna yi ko ba ma yi shi muna value din addinin mu kenan ko ko muna devalue din shi a gani ya za a ce wannan abu zai kona mana rai ba muna ganin al'umma mu tana kama hanyar halaka kiri da mu zo mu koma bayan duniya mu zama duniya ko muka ta sa a gaba ya wuce za mu fita cikin kaskancin da muke cikin duniya muka sa a gaba akwai ta al'umma ta musulmi a tsawon tarihi da ta tasa duniya a gaba ta ci nasara sai ta koma kan addinin ta na farko san take cin nasara sai an koma kan addinin farko tukuna ake cin nasara amma dai duniya ne dama su kafar duniya sun mana kwancin kawo ina fata mun fahimci wani abu don haka wallahi mu kimanta abin nan kuma nakan ce yan uwa iyaye da muke da su dan abin da ka sani a gida ka ringa tara ka kuna yi da shi kana sharing in kuma sun fi ka karatu ka hakura in aka zo shayar ka ce a babu ka ja hadisin daidai ka ce to yayi ne jamun daidai koko ha an yi haka annan makarantar wani yaro ya zo science academy albani science academy din nan an zo ya sha hadisan shi lokaci ya haddace saba'una ya kaza kaza ya koma gida kawai shi kenan aiki da hadisi ya zo ya ga baban shi zai fita ga wandan nan ya tattake shi haka sai ce a a a babai ce to ka ji fa abin da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam sai ma da kira wacce ku zauna ce ga fa abin da annabi ya ce annabi ya ce hadisin bukhari sun ma asfala min ka'abain min izari fa fil nabi wandan da ya wuce ko daga da ta wuce idan samu wuta za ta fita to babu ba na son ka shiga wuta ce to to yaro wannan hadisin ne ban san shi ba ne yanzu ya za ce ai baba wannan abin kawai sai a gyara shi kenan kawai ce to yanzu ya za a sai ce za a kira tele ce to ke ya dauko duk kayan a kira tele shi ne yadda ake yadda annabin ya ce to kaga wani uban ya ci mene ya ci gaje kudin shi da kawo ina fatan bayyana bai tsaya na girman kai ba yaro yanzu wasu aka sa alkabaci kyat akan ga auna mita kaza aka yanke wandunan aka gyara ina fatan bayyana to me me za ka girman kai ba yanzu muka kanta ba cewa ba al-ilmu harbun lil fatal muta'ali ka sa girman kai ba ka samu komai ba ina fatan bayyana na discussion da yara ai kaza da kaza shi kenan sai wani ya ce a ba mu haka bane ko ga yadda ka yake Allah ra'ayin wa asa in ya aika kawo dalili kuma sai ka ƙara kima a idansu kulwar duk mutum sanda ya kuskure in ya gyara kuskure kima yake ƙarawa amma shaidan ba zai baka ba sai ce maka kai in kai da za a rena ka ko kula da wani abu yanzu wannan dokokin da aka kaba gaba mana a lokacin gama a state nan da kasar nan ake nuna ka gaba shi inda zama za a ce a tattauna su in details zai wa daura wannan dokokin ne na wuce yau zuciya kan da kamar zan kuka iro na cika da kuka dattijo ya dauko okada da wata mata a bayan shi tsoho wanda ya kamata yana can a masallaci na tasbihi ne a lokacin amma duniya ta mai daurin tankila dole oka da yake kicin abinci an ce ga can yana ta ya rude na zai ma abin nan abin ta kai ci da tausayi mana ya zai da 'ya'yan shi ya zai da matan shi babon gwamnati babon gwamna da shi baron gwamna baron gwamna da shi in an ce yan ta'adda ne ba sa hawa mota ne so yan ta'adda a daina hawa mota mana a ce har mota ma ba za a hau ba kowa ya tafi a ƙasa saboda damuwar kawai ta gwaji su ta suka suke kallo kenan ba ta sauran mutane su za su samu wata hada jiniya da sojoji da 'yan sanda amma sana'aka express kana hawa mota kana da mata guda biyu ko guda uku da yaya guda goma sha biyar sana'a abin da kake kenan kana rufa kasuwa an zo an rushe rufa kasuwa ta ka ka karkata kan kasir ka sai dan mashin zaka yau shi kuma an zo an kamace sai ka bada dubu hamsin to ina mutum zai sa rayuwar shi wayan mutanen ba su da haƙi akan mu su suka zaɓe mu ba ba su da haƙi akan mu kenan this is the only solution da za a yi maganin wannan matsalar security in kenan ba wata hanya sai wannan mutane ga sunan abin tausayi ba wajen da ake expect su safi yan ta'addan ne ba daji suke zaune ba ai ba a gari suke zaune ba wacin rayuwa ake kenan kowa ya ja bakin shiru kuma saboda gulma a ƙasa kowa ja baki ya shiru ko da gulma kawai ana cutar da mutane right na magana ma mutane suna ɗauki magana kowa na da ra'ayi faɗa abin ra'ayin shi cewa wannan dokar ta mai ko ba ta mai ba amma mutane ba su shiru ba ina lauyoyi mu ina yan sanda ina yan majalisun mu sai kuma zo ce muku eh mun gyara wallahi tallahi za mu gyara kuskure ne wallahi tallahi ko kuma ku sake ku sake sauraron su jama'a wannan inda za mu je da irin wannan halin rayuwa idan an ce yan boko haram ko ko yan kidnapping suna sace mutane suna haka illa ce kuma ban bi da aikin da suke ba muna bakin ciki muna Allah wadai muna fatan Allah karya su amma wa'ancin tsiraru za su kai ga mutum miliyan nawa a Zariya da lokacin da ina ne da na kaduna sun guda gaba daya a jefa mutane hawan jini hata ataka yabo buge mutane ka kaddara yanzu mutum kai ne a gina ka dan Allah kowa dauki wannan misali ya sa a kan shi cikin kunan gaba daya a ce wannan sana'a ta kai express shi ne kawai kake hakai an yi rayuwarka kana da 'ya'yanka da matanka kuma kullum kake zuwa ka samu sai aka ce ba dama kai wannan aiki din ka zauna ga ka sai me zaka ce musu me za su ce maka ana ruwan kuɗi daga sama ne kowar hanyar sosai shi gwamnan zai dada wannan rayuwar tashi zai dada wannan rayuwar ne zai dada wannan rayuwar ne shi su official sun za su dada wannan rayuwar ne su zauna ba abin da su ci wallahi in sun sauna abin shafe su wallahi ba za su yi ba don duk talakafa zai shafa ba majors da za a ci a ɗauki mutane ina kudin da aka ce za a sa CCTV a ƙasa a nan state ɗin kudin da aka ce an ware na sa CCTV don an wancan ɗin duk movement ɗin mutanen citizens da ke Kaduna state har national level ma an ce za a sa duk ina suke a sa mana don a rage dictating ɗin 'yan ta'addan bana a fito da hanya babu hanya sai wannan kawai shi sai hana mutane an rushe maka kasuwa an zo an hana ka express an ce kaka sai da gawayi an ce ice kaka je ka saro ka sayar an ce kaka za to waya za a rayu wanda su ne mafi yawan al'umma da ke cin kasar nan su ne mafi yawa ko masu kuɗi suna aukar kuɗi su ba mutane ne wannan gaskiya ba da za a zauna wannan tirantar ba zai da a tebur za su kukan za su waro wannan abin kuma 'yan majalisun yano ba su da amfani kwata-kwata kwata-kwata 'yan majalisun ba su da amfani kwata-kwatansu allah wadan wannan ake da muka yi muku ba mi farin ciki da aiken da muka yi muku majalisa ba da ku da arga kagaba ma mutane walalu za su yi a wannan tebur a wannan masallaci muka tashi muka yi muku kamfen ko titi ba ku ba mu ba har barazanar rayuwa an mana a kanku cewa a zaɓe kuma na ganin za ku zama maslaha ga al'umma ga kaduna state nam kuna ta ana ta tituna babu shakka abu ne na raya ƙasa muna farin ciki da tituna da ake yi da gadoji da ake yi abu ne na raya ƙasa muna farin ciki da wannan abin da ake yi kuma da a ce gwamnatocin baya sun wani abubuwa ɗin da yanzu wasu abubuwan za a yi amma wannan bai isa ba kuma buga ana zaluntar mutane ana musu abin da ba dai ba mu sha baki mai shiru wannan aiki daban mun yaba da wannan amma wannan kuma ba za a shiru akan shi ba zalunci ne ba daidai bane abu doka ce kawai da bata shafi manya ba ƙanana ta shafa kuma abin da muke kira shi ne a cire wannan dokokin shawarar muke bar kenan su jami'an tsaron jesi wani nazarin wanda da ake major din duk ba gashi nan ba ana cewa wai yadawa ake ku je ku fuskanci reality wurin da aka sasa dokokin menene yake faruwa akwai da yawa cikin ku mutane wanda yanzu waya ce ita ce kaɗai source na harkokin su kana za ce ga kaya a waje kaza to ga nan zuwa gada a nan za ku an ce an katse to ta za wannan za ku da business din kenan abubuwa dai ga sunan kawai kamar da muka faɗa in ana so a yi maganin matsalolin nan mana a zauna a yi ta sauran matsalolin mana har yanzu muna ganin abu ɓangare da ake yaƙa a cikin wannan mara sauran ɓangarorin da suke da alaƙa da mun ji shiru ɓangarorin da suke sofila ɗin makamai an sha kama su ce jirage na kawo masu makamai suna kawo masu abinci da 'yan mata alubara ma ya yi bayani cewa ya sha kamawa ya tadda wanda ya kama gashi an sallame su kuma kaza da kaza ga inda ya kai su to a magance wa'annan matsalolin mana tukuna sai waɗanda kawai suke mafi wanda wannan addu'okokin za shafa waɗanda ba ruwansu da wannan abin ne waɗanda dare da rana addu'a suke fa Allah ya ba ku nasara fa ke gwamnati ki ji wannan abin waɗannan talakawan da ke tubu su ne fa suke tashi da dare fa su ne suke addu'a in sun yi sallah cewa Allah ya magance matsalar nan Allah ya kawo zaman lafiya a ƙasar kuma su ake gallazawa su fa su suna inviting suna neman Allah kawo zaman lafiya ne a ƙasar da addu'o'insu da kyakkyawan tunaninsu amma su ake gallazawa su waɗanda suke rashin zaman lafiya a ce a tarke su mana ko ba san da suke bane an sa a dajin birnin gwari suke an sa a dajin giwa suke an sa a wuri an san wuraren da suke zaune na na'urorin da ake da su ina intelligent da ake da su ina kaza da kaza cikin angwani kuma a sa ido duk wanda ba a gaida da shi ba a kai a rahoto kuma mutum ya kai rahoto a kyale shi kada mutum ya kai rahoto kuma gobe a kafin ya dawo a ce dan ta da ya zo ya same shi a gida ga hanyoyi daban-daban da za a yi abin nan ana talauta mutane addinin mutum ya lalace kenan gaba ɗaya sai Allah ta mana al'ura a tallata mana tarbiyya a lalata mana addini gaba ɗaya in talaucewa me ba zai yiwu ba so na ake nuna yaran fulani da matan fulani ana mai da su kiristoci saboda talauci saboda dan abin da ake basu a hannu baran da yan ku suka ce sai mun shi ne sai mun yi din ku za ku taimaka wallahi ba ma ba ma tare da wannan ra'ayin wayannan dokokin da ake sawa wallahi tallahi ya riga abin da ku yi ko za ku harbe mu ne ko za ku kashe ku kama a shirye muke dama da abin da ku shirye shi kenan shirye muke a ciki ku zo ku yi Allah shi kyauta wasu matsalolin kamar da muke abin da ya kawo wannan magana shine gyara idan ka gane kaya kuskure akan abu ka ansa ka gyara daukaka da izza yake kawo maka baya kawo maka kasanci ku duba annabi adam da yayi kuskure ga Allah madaukakin saki sai ce mene qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna il khasiri sai Allah ce to na gafarta muku ko amma iblis da ya gashi da ya gana shi kuskuren fa sai ya ce shi ba zai tuwa ba ana khairun minhu sai ya sa girman kai ga kaskanci na naban iblis kuma da shi har abada da shi zai tashi duk sanda mutum ya gane kuskure an ci kuskure to wallahi shi ne alkhairi gare shi duk sanda ka gane kai daidai to shi ka gaba daidai dinka amma ka san kai kuskure ka ci gaba akan kuskure to ba karamin ka tobara bace muna fatan Allah shi kiyaye to wannan kaɗan kenan daga cikin dai karatuka da fa'idoji da amma za mu cike da abin da imamu nawa ya faɗa game da hikimar da shi mala ya kawo a wannan ina ganin ba sai mun kanta mutum na gama ku a dunkule cewa imamu nawawi a imamu ibn muslim ya kawo wannan hadisi ne wannan asali akan daina maka cewa ba fa haka kurin ya iya wannan karatun ba kai maka dage wajen neman karatu إمام مسلم قال حدثنا زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن الأزرق قال زهير حدثنا إسماعيل بن يوسف الأزرق آه الأزرق قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا سأل آه سأله عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين يعني اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غابت الشفق حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذاب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل أنا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بينما رأيتم إمام مسلم يتي حدثنا زهير بن حرب malam zuhair dan harb ya ba mu hadisi ya ce wa ubaidullah ibn sa'id da ubaidullah dan sa'id kilahuma su biyun anil azraq sun samu daga imam azraq qala zuhairu malamin farko a cikin hadisin shine zuhair sai yake cewa haddathana ishaq bin yunus al azraq mala ishaq dan yunus al azraq ya ba mu hadisi qala haddathana sufyanu yace malam sufyanu ya ba mu hadisi an alqama ibn marsad daga alqama dan marsad an sulaiman bin buraida daga sulaiman dan buraida an abihi daga babansa an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shi kuma ya samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama anna rajulan sa'alahu wani mutum ya tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi an waqati sala game da lokacin sallah ko kuma daga game da lokutan sallah faƙala lahu sai manzo Allah ce da shi salli ma'ana hadaini kai sallar wa'annan kwanaki guda biyu tare da mu yana nufin hadain sai ce ai ya anil yawmaini ka tsaya kwana biyu ka koyi karatun lokacin sallah kun gane ka tsaya kwana biyu ka koyi mene karatun lokacin sallah falamma zalati shamsu lokacin da rana ta yi zawali kamar da muka bayani a baya amara bilalan sai umarci sayyidina bilal fa azzana kira sallah thumma amarahu fa aqama dhuhra sannan manzo Allah umarci bilal ya tada iqama sallah azhar thumma amarahu fa aqama al-asra sannan yasa aka kira sallar asar kuma umarci shi ta da sallar asar wash-shamsu murtafi'atun bayda'u naqiya a lokacin da aka yi al-asar din rana tana sama murtafi'atun tana tana sama bata kwanta ba kun gane abu tunda ai tunda la'asar ta rana ta fara silmiyawa to amma yana nufin bata can ƙasa ba tana ne daga sama sama shine murtafi'atun bayda in ka kalli zakan ta fara kaman gulab din nan naqiyan tsabtatacciya daga dukkan wani kala kun fahimci abu da su kaman karfe hudun kenan haka in ka kalla zaka za ta kashe maka ido zaka ba wani mix na kalo da ya shiga cikin ta Allah samu dace to sannan sai yake ta summa amara summa amarahu sannan annabi umarci bilal dai fa qama al magriba ya tsaye da sallan magriba hina gabati shamsu a lokacin da rana ta fadi a daidai lokacin ya salla summa amarahu fa qama al isha sannan annabi umarce shi ta da sallar isha bayan an kira sallah kenan hina gaba shafaqu lokacin da shafaqi ya bace je mun bayanin shafaqi din ko ثم امره فاقام الفجر sannan manzo Allah umarci Bilal ya tada ya tada iqamar sallar asuba hina qala al-fajr lokacin da al-fajr yake to falamma an kana al-yawm ath-thani lokacin da kaga an gama salloli biyar kenan da rana ta biyu ta zo kuma amarahu fa abrada biz-zuhr sai manzo Allah umarci Bilal ya sanya ya sallar azhar fa abrada biha shi bila ɗin kuma sai sanya ma'ana bai kira ba sai lokacin da wato sanyin rana aka sami ibradi wannan shine babin da mu tashi nan gaban insha Allah ta'ala babu ibradi salati ma'ana idan lokacin zafin rana irin bazara din nan yayi annabi ce to kada da karfe ɗaya tayi a lokacin ka ta da sallah ana so ka ka sanya ya sallah din to an ce a sanya sallah yaushe ne gari zai sanyi a sallah kenan kaga sai wajen karfe 5 da rabi shida kenan amma mai ake nufi idan ka kalli rana da kyau lokacin wajen karfe 1 din nan za ga tana cikin tun daga karfe 11 12 karfe za ga tana mene tana daukan zafi sosai karfe 2 za ga tana mene daukan zafi sosai amma daga wannan lokacin za ga kuma in kalar da yana za ga cewa to yanayin zafin da ya taho ya dakata to shine ibradi din ba ana nufin sanyi sai zo ka da sanyi zo sanin za ka yi sallar ba ko ko mace amma da ma'ana yake ibradi din yau to sai annabi ya jinkirta yace lai sanye ya sallah din ma'ana kai kira sallah a farkon lokaci sai lokacin da zafin ta ya tsaya daga increasing kenan Allah samu fahimta ne fa an amma an yubrida biha sai bilal ya ji dadin cewa ya sanye kiran sallah zuwa wannan lokaci din wa sallal asara ya sallal asar wa shamsu murtafi'a alhal rana tana sama akharaha fawqa alladhi kana amma manzon Allah jinkirta ta sama da yayi ta ajiya shine akharaha fawqa alladhi kana aibil amsi kun mace abun ko sai yake cewa wa sallal magriba annabi sallan magriba qabla an yajiba shafaqu kafin shafaki ya bace akwai mace tsakanin jiya ko babu can an ce hina a magariban jiya hina gabati shamsu aka ce rana na faduwa aka yi magariba a yau kuma fa aka ce gab da shafaki zai bace kun gaba daga yin rana ta faɗi ba sai da kamar iwar haka kenan manzon Allah ya tashi mene sallan magariba a rana a rana ta biyu sannan malai yake sa annabi yake cewa kuma wa sallal isha'a annabi sallar isha ba da ma zahaba sulusul layli bayan ɗaya bisa ukun dare ya riga ya tafi ma'ana yayi sallar wajen karfe nawa kenan misalin karfe 9 dare kenan sai yake cewa wa sallal fajara manzon Allah ya sallar asuba fa asfara biha sai ya sanya ma'ana sai sai da gari ya isfirar ya yi haske sannan sai manzon Allah ya zo wannan sallah din kamar da mu zo mu ji dai wara yake cewa fa nawwara biha annabi sai haskaka da ita ma'ana bai sallata ita ba sai da gari ya haske tukuna sun makala sai manzon Allah ce aina sa'ilu an waqati salah ina wanda ke tambaya game da lokutan sallah qala rajulu sai mutum yace ana ya rasulullah gani ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace waqtu salatikum bainama ra'aytum to lokutan sallar ku ko musulmi yana tsakanin wannan lokacin da ka gani daga lokacin da ne ta jiya zuwa ta yau sune lokacin da ake so mutum ya sallah misali a jiya azhar din shi yake mene hina zalati shamsu lokacin da aka yi zawali a ta biyu kuma fa abrada biha sai da rana ta kare tukuna can misalin karfe uku kenan ce to wannan shine lokaci ko bi da rabi zuwa uku haka la'asar fa yayi ta rana tana sama bayan la'asar ta yi kenan washe gari fa ya dan jinkirta ta to la'asar lokacin ta ce tsakanin naje da na yau din nan ina ba shi ne lokaci muktari zai ke lissafa masa wani lokaci din wana ku musulmi kada mutum ya wuce wani lokaci bai sallah ba kenan Allah samu dace jama'a kun fahimci hadisin da kyau ko to na'am wa iyyakum yawwa a hadisin yau kuma kaga yana mara kamar magana muke jiya ashe lokacin sallamar ba guda ɗaya bane kamar da malikiya suka makale a jiya tunda kaga a yau aka ce hina gabati shamsu yau kuma qabla an yi giba shafa'u kaga ba a lokaci ɗaya ba kenan to wannan shine ingantacce muka kamar ka faɗa insha Allah ta'ala Allah samu dace إمام مسلم قال قال حدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شوبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فقال اشهد معنا الصلاة فأمر بلالا فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر ثم أمره بالزهر حين زالت الشمس أم بدن السماء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق ثم أمره, أمره الغداء فنور بالصبح ثم أمره بالزهر فأبرد ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالدها صفرة ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمره بالعشاء عند ذهاب الثلث الليل أو بعده شك حرمي فلما أصبح قال أين السائل ما بين ما رأيت وقت wancan hadisin na ne da wasu rayi muslim ya ce haddasa ibrahim ibn muhammad bin ar'ara malam ibrahim ibrahim dan muhammad dan ar'ara ya ba mu hadisi as-sami qala haddathana harami bin umara malam harami dan umara ya ba mu hadisi qala haddathana shuba ce shuba ya ba mu hadisi an alqamat bin marsad daga alqama dan marsad an sulaiman bin buraida daga sulaiman dan buraida an abi daga babansa anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wani mutum ya zo wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fa sa'alahu amma waqitu sala ya tambaye shi game da lokutan sallah fa qala ishhad ma'ana sala to ka halarci salloli tare da mu zaka ga lokacin sallah fa amara bilalan fa adzana bi galasin da asuba ta zo sai manzon Allah umarci bilal bilal ya kira sallah lokacin da duhun dare ma'ana je ne bayan galas ko shi ne ragowar duhun dare alfajir ɗin ya keto kama tun da ya keto a ba lokaci daga fulon gari zai abin nan ba yana tahowa ne duhu na raguwa haske daga gabas yana kaguwa haka ne ko ba haka ba to wannan ɗan duhun duhun da yake nan lokacin da alfajir ya keto shi ake ce mene galas to lokacin da aka yi wannan sai manzo Allah ya ce Bilal ya kira sallah farko farko lokacin galas din an fahimta ko yawwa fa salla subha hina dal al-fajr sai manzo Allah ya salla asuba lokacin al-fajr yake to thumma amarahu bi-dhuhr sannan umarce shi salla azhar hina zalati shamsu lokacin da rana ta zawali an baɗanin sama daga tsakiyar sama sun ma'amara hubil asiri sannan umarce shi da yin sallar asar washamsu murtafi'a alhalin rana tana can sama sun ma'amara hubil magarib sannan umarce shi da sallar magariba hina wajabatin shamsu lokacin da rana ta faɗi shine wajabatin shamsu ai saƙaɗatin shamsu kenan sun ma'amara hubil isha sannan umarce shi da yin sallar kiran sallah hina waƙa shafa'u shi ma ai lokacin da shafaƙi ya ɓace kenan shi ne waƙa shafaƙo kun fahimta abin ko ai saƙa da shafaƙo su ma amarhul agadi gobe kuma da asuba sai umarce shi fanawwara bisubhi sai kira sallar asuba lokacin da gari ya haske kun gane fanawwara bisubhi summa amarahu bizuhri sai da umarce sallar azhar fa abrada ya sanya ita sallar azhar din ثم أمره بالعصر سيدنا مشي صلى العصر والشمس بيضاء نقية الهرانة نفرة ثبتنتا لم تخالها صفرة باساموني للوية حبل إتبا ثم أمره بالمغرب سيدنا مشي صلى مغربا قبل أن يقع الشفق كافن شفق يبتي شبا ثم أمره بالإشاء يوم تشيش لكرا صلى إشاء عند ذهاب ثلث الليل لوكتشن دا إبس أو كندرية في au ba'adi ko kuma bangaren daren shakka haramin wannan shakka ta imamul harami ne falamma asbaha lokacin da annabi ya gari qala sai ce aina sa'ilu ina mai tambaya yake ma baina ma ra'aita waqatin to tsakanin inda abun da ka gani a yanzu aka ce nan ne lokutan sallah suke jama'a fanci abun ko Allah sa mu dace إمام مسلم قال حدثنا محمد بن أبلا بن مير قال حدثنا أبي قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال فقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد حمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدأ السائل فقال الوقت بين هذين مسلم دي ساكي حدثنا محمد ابن عبد الله ابن مير محمد دان عبد الله دان نمير يا بام حديثي قال حدثنا أبي يتي بابانا عبد الله دان نمير يا بام حديثي قال حدثنا بدر بن عثمان yace badar dan usman ya ba mu hadisi kaga ana yasa suna badar ba wai sai yakin badar ba ka zaka sa dan ka suna mene badar kun bai ta bun ko ka kuma kai tsammanin yaki zai da shi ko ba haka ba yace qala haddathana abubakar bin abi musa abubakar dan abu musa ya ba mu hadisi an abi daga babansa kun ga da magabata suke ko da yawa cikin salaf sukan dubi sunayen magaba wasu da suke jarumta addinin musulunci sa masu sunansu da yawa cikin yan sabai zaga akwai abubakar da yawa akwai umar da yawa akwai muhammad da yawa akwai musab da yawa akwai waye zaga sa'ad usman zaga ta samu da yawa haka cikin yan sayyidina aliyu akwai haka yan umar akwai haka yan shi sayyidina abubakar su ma akwai haka dan shi na karshe shine muhammad ko ba haka ba wanda yana karamin manzon Allah ya rasu ya samu sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ba Abu Musa kaga yana dan sunan shi Abubakar ina fatan fahimta don haka karar da musulmi suka malaman su a Najeriya ta yi daidai da aka kashe malam Jafar sai zo mai kenan mutane suka ta Jafaroni da yan ahlus sunna da ba na sunna ba kowa sa jafar aka yi ta sa jafarori ga sana da aka sha malam albani ma ta suka ta sa mene albani har yanzu da wahala ka je gidan ahlus sunna ba ka jafar ko albani ba ko ba haka ba wannan babu laifi abu ne mai kyau insha Allah ta'ala shine raya sunoni sunaye da aikin da magabatan mu suka yi Allah samu dace wannan yake cewa haddathana abi an abi daga an abi daga babansa Abu Musa al-Ash'ari an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah tsira da mince Allah sabbata a gare shi annahu atahu sa'ilu cewa lalle wani matambayi ya zo wajen manzon Allah fa sa'alahu an mawaqitis sala sai tambayi manzon Allah game da lokutan sallah falam yarudda alaihi shan sai manzon Allah bai mai bayani dalla dalla ba ma'ana bai ce da shi komai mai ake nufi kenan ai a can ruwa da makanta ta baya ya ce da shi mene salli ma'ana ko salli ma'ana ce mene hazaini yaumaini kaga mai magana kenan amma abu nake falam yuru da alishi abe mai bayanin dalla dalla din ba ina fatan fahimci wannan abu yawa sai yake cewa fa qala qala ce fa qamal fajra hinan shaqqal fajru manzon Allah ya sa aka tada sallah lokacin da alfajir yake to wannasu la yakadu ya arifu ba'dhum ba'dan mutane a masallacin ba sa kusa da su dantance wane da wane shine la yakadu ya arifu ba'dhum ba'dan sashin su ba sa kusa da su gane sashin su saboda mene saboda galas duhu kenan shikenan suma suma amaru fa qama bi zuhr sannan umarci bilal ya tsaya da sallar azhar hina zalati shamsu lokacin da rana ta zawali walƙa'il ya ƙulu ƙarin ta safar nahar saboda yadda manzan Allah ya saurin sallazar har ma aka rabu gida biyu wani na cewa rana ta yi zuwa shi da in ta safar nahar rana yini ya raba ina fatan fata wasu kuma sai mene an ya koya raba din ma saboda yadda manzan Allah ya saurin sallah din malai ce wa kana alau minhu amma manzan Allah ya fi su ilimin san lokacin sallah din sun ma'amara husan na umarce shi fa kama bil asar manzo Allah ya sa bilata da sallar asar wa shamsu murtafiya alhalin rana tana sama bata kwanta ba summa amaru fa kama bil maghribi yau marce shi ta da sallar magariba hina waqati shamsu lokacin da rana ta fadi summa amaru fa kama al isha yau marce shi ta da sallar isha hina gabati gaba shafaq lokacin da shafaqi ya bace summa akhara al fajra washe gari kuma sai manzo Allah jirkinta sallar asuba min al gari washe gari hattan sarafa minha har sai da zama lokacin da manzan Allah ya sallama sallah din wal qa'ilu yaqul lokacin wani na cewa qaddala'ati shamsu rana ma ta fito aw kadat ko kuma ma dai rana ta kwasa fitowa shara zuwa ga me kenan karatun mu na jiya ko dai ya fara da galas din amma mene ya kai to lokacin amma zahiri magayara shine bai sallar asuba din da wurwuri ba sai da wani lokaci nisa tukuna sai da gari ya haske tukuna manzo Allah kuma sallama sallan ma haka yake akai ko rana ta ma fito ko bata fito ba mana ya kai shi sosai gari ya haske sosai kenan kamar da muke karfe 6 da me kenan hmm da minti 10 ko minti da kwata ko da kusan kwata haka amma tana kawai da 25 30 ga rana ta fito a lokacin to irin wannan lokacin manzo Allah abin nan a ba sunna ba ce yanzu in liman ya haka sai a ce ya rike hadisi ne ba amma bai rike shiryen manzan Allah ba waiwa kan wasu su buga kuma a nan wajen mun ce shiryen manzan Allah shi na nufin yadda manzan Allah ya aiwatar da karatun da ya karanta su ba ka rike wani karatu kawai matsayi ka rike ba a sai ka haɗa su to shi ne shirye ta manzan Allah shi ne hadin na biyu shi sa an ka kalli tafin ibn qayyim zadul ma'ad za ga yana cewa kace manzo Allah na yin kaza kuma yana yin kaza yana yin kaza to yana nufin wannan shine shirye ta shi gaba daya ka fahimta ko liman ya makale waje kwara ɗaya kullum da galas zai sallah ya sallame ku da wuri kuma shi ma bai dau shirya ba ba a ce sallah ba ta yi ba ba a ce babu hadisi akan sallar da yake yi ba amma ba haka annabi ya da abubuwan ba ina ba ta kun bace abu kuma irin wannan shi ke haifar da fada da rikici amma an ka saba garinku wani lokaci liman zai fito karfe shida ne shi a tada sahu ko kuma shida saura minti biyar ko minti goma ya ce a tada ya kama don kaje ka wani ya ɗauki mazaba hanafiya ya ce shiga lokacin da ba za ka ce don bai aka yi ba don su hanafiya kullum sai gari ya shar sannan suke sallah ina fatan fahimta wato rashin aiki da shiryan manzon Allah ko yana ga cin abin da ya zama mana matsala a cikin mu har kaga sabani ya zama rikici a cikin mu sai ga suna ta rikici fa amma fa duk kowa na kan daidai da kun gano ko saka zai yi ko kowa na kan daidai amma na ta rikici misali wani ce zari ita ce a biyu wani ce kai zari ita ce fadar mai martaba to me da fada a ciki eh kawai wani yana kowa na faɗin wani ɓangare da ya burge shi ne ke noci ai shi ne kamar ya ce inda ya burge a zari shi ne fadar mai martaba wani ce inda ya burge shi ne nan wajen amma fa da abu suke faɗa shi sa malam ibn taymiya yake faɗa cikin littafinsa a muqaddima na usul tafsir ina fatan fahimta a cikin muqaddima usul tafsir ke cewa galiban wanda ba su fahimci salaf ba in suna katin maganin salaf sai ce maganin salaf suna cin karo da juna ce ba galiban su ba sa cin karo da juna domin wani zai dauki wani bangare ya fassara ne ya bada misali da shi wani kuma sai bada misali da wani abin daban to kai in ka ji an ce ya bada misali da tudun jikun wani ya bada misali da samaru in ba ka da wayo sai ka ce saɓani ne a ba saɓani ba misalai ne kawai aka yi da haka maganganun salaf ɗin ma koyayya ake mu'amalar su ne ake kawai haka hatta hadisan manzon Allah ba kan hawan kawara ake masu ba kun bai ta shira masu hawan kawara ga suna suna zuwa gaba gadi suna hawa hadisan manzon Allah ina fatan fahimta so abin da yake shine ma rabiu shine watar ilimin yayi wa'annan suna din gobe sai wannan jibo yayi wannan a ringa wani abu watar yayi sallah da kullola falaki da nasi sallah asuba watan kuma sai ya jabar sautin yusuf ina fatan fahimta yau sai ya sautu yusuf ku kuma masu dan rauni sai ku yaƙuri ranar ku kuma amma kai zama titir kuma zai ta zauke mana tilawa ne kullum ya zo sai ya ja dogon sura shi ma bai koyi da annaba ba kun fahimta allah samu dace wato dan kuskure yan wayan fahimta suke haifar mana da matsaloli da yawa a cikin abin nan ka amma da bari ƙara fassara lokaci ya ƙure insha Allah ta'ala amma bari mu ƙara fassara hadisin dai ina muka kwana ne asuba a ina muka kwana ne وهو على بهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس فوق ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ويوم تشي تار العشاء لوكacin da shafaqi ya bace ثم أخر الفجر من غدي واشغري sai ya jinkirta sallah asuba hatta sarfa minha wal qali yaqulu qad talati shamsu aw kadat akar bi gida bisa cewa rana ta fito lokacin wasu kuma kace a ta kusa ne amma gaskiya tana ta da usuwa ne kenan wanda suka ce ta kusa dan manzon Allah ba zai sallah asuba ba har rana ta fito kun gane ai ko summa akhara zuhra hatta kana qariban min al-waqti al-asr bil amsi ya jinkirta sallah azhar har sai da kusa da lokacin sallah asar da aka yi jiya sun ma'akarar asara ya jinki da sallar asar hatta sarfa min hasiri bayan ya sallame sallar asuba din a sallar asar din wal qail yaqulu na cewa qad himarrati shamsu rana ta yi ja sun ma'akarar magariba ya jinki ta magariba hatta kana inda suqud hatta kana inda suqudin shafaqi har sai da yake lokacin da wajen faduwar shafaqi sun ma'akarar isha a rabe jinki ta sallar isha hatta kana sulusul layl awwal har sai da ɗaya bisa ukun dare ya tafi sun ma'asbaha fada as-sa'ila da yawa gari manzo Allah sai kira mai tambaya fa qala tace al-waqtu baina hadaini lokacin sallah to yana tsakanin wa'annan lokutan guda biyu nan ake buƙatar da kai sallah insha Allah ta'ala to za mu ja birki da na so mu kashi babu ne amma sai dai mako na gaban Allah kai mu abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kurakuran mu kuma Allah ta fe mana ya Allah matsalolin da muke fama da su duniya da kiyama Allah kamar maganin su Allah dukkan wasu duk bukatar da muke su don duniya da kiyama Allah ka biya mu bukatunmu Allah ka yi magana maganin kasharin kawunanmu wannan ƙasa ta mu Allah ka ga dake ciki ya Allah mun maka laifi Allah ka yafe mana Allah ka kimsa mana tuba da kuma gare ka don wannan mun san shine sunna ka wajen gyara ka ba mu kwan gyara ka gyara mana ƙasar mu ya Allah duk wanda zai wannan matsala a wannan ƙasar Allah ka san shi kafi kowa sanin shi ya Allah ba mu san su ba mu karfi akan su Allah ka yi mana maganin su duk wanda yake da hannu wannan abu wanda ke rikita ƙasar nan ƙarami ne ko babakon tsakatsakiya Allah ka fi musanin su in masu shirya Allah ka shirya su in ba su ruwan shirya Allah ka karya su ka nuna masa rijin iya wasu ya Allah maɗaukin sarki Allah ka ba mu zama lafiya wanda ke cikin kunci na tattalin arziki Allah ka yaye mana Allah ka buɗa mana اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته